الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna biyar ga watan dulhijja jira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda muna ci gaba da yin karatu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma cikin suratul hajj karatun da ya gabata mun tsaya daidai aya ta 64 yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 65 Allah ta'ala ya ce ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم الله تعالى يتي ألم ترى shin baka gani da idanka ba baka gani da zuciyarka ba baka ga nema Allah mahaliccinka ba nema cikakkiya nema mai yalwa baka gani ba cewa anna Allah sakhara lakum ma fil ardi Allah ya hore muku duk abin da yake cikin ƙasa duka dabbobi Allah ya hore muku su duka babu wata dabba a doron ƙasa wadda ta gagari ɗan adam kowace iri ce ko zaki ne ba ga sanan mi zai ba ya aka aka sanya su cikin wannan rukun saboda Allah ya hore su kuma sai mutum ya shiga cikin sai masu shara ya kai masu nama ya hito lahiya amma ya wasa da su sannan ya taho shi me yasa saboda Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙe mamu dabbobi na gida da dabbobin dawa Allah ya hore maku tsirrai ciyawu waɗansu ku sarrafa su ku ba dabbobi waɗansu kuma ku sarrafa ma kanku ko ba haka ba ku sarrafa ku dafa a samu kuli-kuli da aran maji da gishiri da yaji a dama a kwada idan aka kwada to ba a ba yaro mai kiwa haraka ce mai daɗi kudata ya kuwa kudata zogale rama takunka ta badai duk gasu nan kudata abinku yadda kuke so ku ci duka Allah ya ware maku kuma ku ji zanna lahiya har ma su amfani ku asai maku wankin ciki ko ba haka ba ka ci ya kuwa da yawa ka gani in ka kwana ba kai ta safa da marwa ba ka ci zogale da yawa ka gani ba ta kara ma lafiya ba da iko Allah za ka kara lafiya cikin ka zai kara kyau jini zai ƙara ƙaruwa ga jikinka ka ji kuzari ga jikinka to duka Allah ya hore maku wannan Allah ya hore maku sandararren abubuwa duwatsu kuma da su tsakoyi ko abin nan kuma da su kamar girman bulo ku zo ku kwalle gida da su duka Allah ya hore maku duk ba za su kiya ba Allah ya hore maku ƙarahuna ku yi wuka ku yi adda ku yi takobi ku yi aska ku yi reza duk da mi Allah ta'ala ya sa kare ya zamanto mai taushi kamar cingam Allah ya tausasa maku shi kamar yadda mai cin cingam yake tamna cingam yana tamna ta ya medo ta nan ya medo ta nan in ya ga dama ya kwai da ita ka busa ta ya dan kwai kuma ya fashe kwan kuma ya maida abin ya cikin baki to haka Allah ya ba ku ƙarfi ku sarrafa shi yadda kuke so haka ne ko duka Allah ta'ala duk abin da ke doron ƙasar nan Allah ya ba ku shi ya hore mu ko yadda ku ga dama da shi saboda haka dan adam sai ya gode ma Allah da Allah ta'ala ya ba shi wannan horewar dabbobi kuma Allah ta'ala ya hore muku su ku hausu ko ba haka ba ku hau dabbobi ku dora masu kaya ku yi aiki da su kuma in kun ga dama ku kada su ku yanke ku cinye namu haka laraba suke in mutum ya hau doki ya hau raƙumi ya je maka ya dawo da can mutanen da godiya ga Allah sai ya kada raƙumin a yanki ya kai ni lafiya ya maido ni lafiya to raƙumi kaiwa a wannan godiya ba ta yi ba ya kai ka lahiya ta hiya kiluluwa ɗaruluwa kuma ya maido ka kuma ka ce yanke shi za kai ai kamata a yanke shi saboda an ji haushi ba an ji daɗi ba amma an ji daɗi ya kai ka lahiya ya maido ka lahiya kuma ka ce godiya za kai ga Allah ka yanke shi to haka mutanen da suke Allah ya hore maku raƙumi ya hore maku jaki ya hore maku doki ya hore maku dukkanin dabbobin da ake hawa kuma a dora musu kaya kuma sanya su aiki mai wahala wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqi lanfus suna dauka kayan ya zuwa garin da ba ku iya kai kayan a wannan garin sai da wahala in kai za ka ɗaukar kayan da aka ɗora ma dabba to sai dai ka raba ka raba su kashi-kashi ka je ka dawo ba ka yi ɗaukar su don ka aka aza masu zannewa za ka ko kuma shi ɗauka yake kuma ya tafi da su kuma ya ɗauke ka duka horewa ce ta Allah yana jin nauyi amma hakuri yake yi saboda Allah ya hore maka shi ba zai kiya maka ba ba zai bari sai an je cikin daji ba ya faɗi da kai ba kuma ya koma yana kallon ka kai magana ya baka kashi ka san ban ba don horewa Allah ba duk dabba tana iya haka ka bari sai an shiga dokar daji da kai sai ta ta kada ka da yadda kayan kuma ta yi tsaye ta ga me za a yi sai ta ga wanda zai dora mata kayan amma duka haka ba za ta faru ba ka tsaida shi wani wuri ka ce ka ga shi ka jawo shi ka kwantar da shi ya huta kai ma ka huta yana kallon ka kana kwana ba zai zo ya bige ka ba ko ya take ka ba sai shi ma ya huta sosai ku huta tare in kuka huta ka barka ko da shi bai yi da hutun nashi ba za ka je tashi mutu kuma ya bi ka wannan nema ce ta Allah wa dallalna lahum Allah ce wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun mun gode ma mutane dabbobi in suna so su hau in suna so kuma su ci walam fiya manafi'u wa masharib suna da amfani a cikinsu da yawa suna da ababen sha da yawa a cikinsu Allah ta'ala ya ce afala yashkuru mutane ba za ku gode ma Allah ba to duka Allah ta'ala ya hore ma dan adam waɗannan dabbobi sannan Allah subhanahu wataala ya hore mana itace duk cikin ƙasa suke da 'ya'yan itacen duka Allah ya hore mu akwai waɗanda za mu ci a matsayin abinci akwai waɗanda za mu ci a matsayin me a matsayin kayan marmari ko ba haka ba akwai waɗanda za ka ci matsayin abinci in ka ci su ko ba ka ci abinci ba za su tsaya ma matsayin abinci suna da ruwa masu amfani kuma suna da mi suna da tuwo wanda za ka ci zama tuwonka da ruwanka ka ci shi kenan ko kuma wanda za ka ci da yawa ka aza ruwa kamar ayaba in kana jin yunwa ba abinci sai ta kaga sai ka aza ta a matsayin ne matsayin abinci ko ba haka bane akwai wani nau'i na ayaba ƙato wannan gunduma gunduma su dan buhu guda muke taya mu sau makaranta sai mu sau buhu guda a ragare shi bai wuce mu ba da dala hamsin buhun abin mu dala hamsin saboda tsaba arha in muka sau sai mu sai mu bambare ta sai mu yi sakwara da ita mu zanki daka ta cikin turmi muna zubawa muna daka cikin turmi sai ta koma kamar sakwara in baka sani ba in ka zo ka ce doya ce muka kare sai mu dafa ta don muka dafa ta shikenan sai mu mata miyar kubewa sai mu tuna gida kamar muna maraɗi lokaci to kaga ƴaƴan itace ne kayan marmari ne amma sun zama sun zama abinci to Allah subhanahu wataala itace dai ya hore mu yadda za mu dasa su da yadda za mu cin unhwanin su kuma Allah ta'ala haka ya hore mana ma'adanai na ƙasa makamashi zinari da azurfa tana nan tsatsage ga ƙasa Allah ya aje su da ma waɗansu ƙarafunan masu tsada masu daraja masu makudan kuɗi duk suna nan Allah ta'ala ya zuba su akan ƙasa sannu sannu ta yana ta yana yi ana gane su duka Allah subhanahu wataala shine ba mu wannan dama ka shiga cikin rami kai ta nutso kai ta nutso kai ta nutso can sai a ji ka kana kuwa lahiya ka samu bayan ka ce alhamdulillah sai ka ji mutum na ihu jama'a ma'ana ya samu kundume mai zinariya da muke ce alhamdulillah lahiyawa na kake godiya ce na samu a sai ka ji shi yana kuwa yana ƙara to Allah subhanahu wataala duk shi ya hore maku waɗannan abubuwa ba tare da wani ya zo ya nuna maku hinkari ba naku ne kuma ko ina Allah ya ji wannan arzikin amma sai lokacin da Allah ya ga dama ya gwada wa mutane ga inda yake kuma ko ina akwai yanzu haka nan inda muke Allah ya ga dama sai ya gwada mu mai ita ga wata rana ana shara sai ga an dan sharo ta ga ta nan ah kuma a ƙara sai a ganta ga ta nan ya masallaci ya tashi gobarin shi za a shi ko sake mai wuri za a yi ya sake mai wuri a samu mi a samu abin gina gangariya amma gina na madibi kawai ko a gina ma na zinare tunda masallacin albarkacin shi aka same ta Allah ya samu dace to Allah subhanahu wataala duk ya hore maku makamasan kasa gaba daya masu arha da masu tsada masu warin jini da wanda ba su ba duka Allah ya hore mu Allah ta'ala ya ce wal fulka kuma Allah ya hore maku kwalakwalo jirgin ruwa katuwar gajeje mana manyan jirage su ake ce ma na ruwa su ake ce ma al fulk to Allah ya hore maku su ja su da iliminku da basirar da Allah ya baku ku ja su ku yi yawon duniya da su kaga daga Afirka ka shiga nahiyar Amurka ta jirgin ruwa tahiya daga Afirka ka shiga nahiyar Turai da jirgin ruwa ka shiga yankin Larabawa duk da jirgin ruwa ka kai kaya ka ɗauko wasu duka Allah subhanahu wataala ne Allah ya ce tajiri jiragen ruwan nan suna ta gudu fil a cikin teku bi amrihi amma suna gudu ne da umarnin Allah su dauke ku su dauki kayan kasuwar ku su kai ku kuma inda za ku tafiya su dauko ku daga wani wuri daga wata nahiya kai ku wata nahiya duka wannan horewa ce ta Allah subhanahu wataala shi kuma teku Allah subhanahu wataala ya ba ku dama ku ɗebo arziki da ke cikin shi arzikin da Allah ya zuba cikin teku na kayan ado na kayan kwalliya kamar yadda Allah ya ce wa taral fulka mawakhira fihi wa ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها kuna hiddo kayan kwalliya da kayan ado daga cikin teku waɗanda za ku sawa. To duka wannan horewa ce ta Allah subhanahu wata'ala da ya maku. Kadiba ka ga ikon Allah duti dan karami da ka aza shi cikin ruwa sai ya nice. amma kwale-kwale wargajeji kato kamar girman makarantar nan ka gan shi bai nice ba yana ta gudu ma yana yankan ruwa da za a baka damar ka yi tsere da shi ba ka yi tsere mashi duk girman shi duk kayan da ya doko sai ya tsere ma da duka wannan horewa ce ta Allah subhanahu wataala Allah ya ce duk ba ku ga wannan ba wa yumsiku samaa kuma Allah yana rike sama an taqa'a 'ala al-ard dan kar ta fado makasa Allah yake rike ta da ikon shi in ba dan rahama Allah ba da kudiran Allah ba da sama ta fado makasa domin ta sama ba abin da ke rike da ita sai sarauta Allah Allah ne ya ce mata ki tsaya haka kawai kuma kakkiyar da ki fado sai ranar da sai ranar da na ce maki ki faɗo shi ne ranar da amfaninta ya ƙare ga halitta shi kenan sai ta faɗo ma duniya a lokacin ba mai rai kowa ya mutu to da haka rahama ce ta Allah subhanahu wata'ala gare mu ya rike mana sama kar ta faɗi muna domin ta wado za ta hallaka da abin da ke kan ƙasa haka ma duk wanda ke cikin ta shi ma zai hallaka ko ba haka ba kamar yadda Allah ya ce inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula Allah ne yake rike da sammai bakwai da kasai bakwai dan kar su wuce dan kar su gusa daga inda su wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di Allah ya ce kuma lalle in suka kauce daga inda suke to babu wanda ya isa rike su in ba Allah ba innahu kana haliman ghafura Allah ya kasance mai yawan hakuri ne kuma Allah ta'ala mai yawan gafara ne Allah ya gafarta mana amin inna Allah bin nasi la raufur rahim Allah ta'ala ya ce lalle Allah ta'ala ga mutane kowa da kowa mu'minansu da kafiransu Allah ta'ala ce to lalle Allah ta'ala mai yawan jin kai ne gare su kuma Allah ta'ala mai yawan rahama ne gare su mana Allah ta'ala jin kai da tausayin da yake ma mutane yayi jin kai da tausayin da iyayensu ke yi musu kuma yayi tausayin da muke ma kanmu ka san kowa na tausaya ma kan sharu yawa ce wulakantacce tsiyatacce matsiyaci shi kare ne bai tausaya ma kanshi kowane rukuki sai ya fada bai tausu da abin da za ya faruwa gari shi ya faru wannan tababbe ne matsiyaci ne wannan bai da ko dala wannan wace irin dala dala ta imani baya da ita tsaye shi dama ta imani ce daga wanda bai sa amfanin kanshi ba duk abin da zai hallakar da shi shi yake nema shi bai san wani ya aikata wani abu wanda zai amfani shi a rayuwa ba ko ya kara mai lafiya ko ya kara mai tunani ko ya kara mai farin ciki duk shi ba wannan yake so in mutane suka gaba su sai yamma amma an ba haka ba kowane ɗan da yana tausayin kan shi ma'ana yana taka tsantsan yana kiyayewa yana hattara da rayuwa duk abin da zai jefa cikin hallaka ba ya so duk abin da zai salwantar mai da rayuwa ba ya son wannan abu to amma akwai matsayata akwai marasa arziki Allah raba mu da su wanda zaka ganin kun yi tsaye kuna jiran wuta ta kama tsanwa ta kama ku wuce kawai sai ga suro sun arci duk mai afkuwa ta afku an dade ba a yi ba kuma su ne zaka ganin sun waɗi wani ya zo ya gaba da su suna ta kuka da Allah kama masu kuma bai hana in suka samu lafiya abin ya ƙi zama darasi gare su gobe ma in suka samu lafiya sai ga suna ta wannan gangancin to kaga wannan matsiyata ne haraka haraka banza suke yi to amma dai galibin mutane mutane na tausayin kansu mutane na tausaya ma rayuwarsu kowa na son ya wanzu cikin duniyan nan duk abin da ka san zai dan sanya ka cikin matsala guje mai kake in za ka shiga kwana da abin hawa saboda kana so ka shiga lafiya oda kake amma matsayaci shi kawai shiga zai duk abin da za a yayi duk wanda za a kwashewa ma ya kwashe amma mai tausayin kanshi sai ya yi oda kuma ya rage wurin shigai kuma ya bi ka'ida maimakin ya matse ma hannun wani sai ya koma wancan hannun ya shigo da kwaɗi ko ma wani ke shigowa dai ko wani ma ke tahowa to ba za su gamu ba amma shi wani sai ya matse hannun wannan ne za a yi hawa kuma a guje kaga wannan bai sa abin da yake ba bai tausayin rayuwar shi bai wannan guda dai ce in ka rasa ta shikenan ka rasa komai sai ka kai inda ba wanda za ta ƙara zuwa ganin ka ba an gaji da ganin ka saboda ka yi kaca kaca ka lalace abokan gawa su ƙara zuwa ganin ka to sai sa'an nan za ka hankali ka tausaya ma rayuwarka sai lokacin da kowa ya wace ma kuma ta riga ta ƙare ba abin da ake jira banda ajali ya zo kawai ɗauki ka da haka da yadda muke tausayin kanmu da yadda iyayen mu ke tausaya mu to Allah ta'ala ya hi mu ya hi su tausayin mu shi yasa Allah ta'ala ma yake nufin alkhairi gare mu yake kiran mu zuwa ga alkhairi yake kiran mu zuwa ga imani yake kiran mu zuwa ga tsira saboda mi saboda ya fi kowa sanin musuwa ne ne domin shi ya rince mu Allah ta'ala yana nufin alkhairi gare mu kuma muna nufin sharri ga Allah muna nufin mai abin da zai cutar da Allah subhanahu wataala duk da yake ba zai cuci Allah ba amma muyi muke amma shi kuma Allah alherin shi na saukowa mu kuma sharrin muke hawa Allah subhanahu wataala kullum abin da yake mana alkhairi yake mu mu kuma kullum me muke yi Allah ya halice mu kyauta yake ba mu amma ba shi muke gode ma ba wani muke gode ma kasan akwai labari akwai abun mamaki ciki Allah ya halice mu kuma shi ke ba mu nema amma kuma ba mu bauta mashi ba mu gode ma nema da yake mu kasan ba mai daidai ba ko ba mu gyara Allah ya faɗa a cikin hadisul qudus ni da ƴan adam ni da mutane muna cikin labari mai ban mamaki ni ke halitta amma ana bauta wani na ni ke bada ana gode ma wani na kasan abin da mamaki wani ke baka amma ba za ka gode ma sai ka gode ma wanda bai baka ba ai kai daidai ba kamar matar ka ce kullum ka zo sai ta gode ma abokinka Allah abokina ka akwai kirki gare shi kasan dole a bai ko aminin kare sai ka kai ka mata magana to ya isa haka nan mu a bari to me haɗin ki da aboki na kullum kai baka taba jin ranar da ake gode maka baka taba jin ranar da ake yaban ka ba amma kullum za sai hira ba ba ta so ta yi da kai sai ta yi ban abokin ka to ko me yake mata ya kai wanda kake mata to kama haka ne ba kama yadda ka san haka ba daɗi to bai kamata kai ma Allah shi ba ma kishi ya ce ba Allah na baka kana bauta ma wani Allah ya halice ka kana godiya ga wani kana sanya ma Allah kishi ya kenan kuma Allah ya ce fala taj'alu lillahi andada kada ku sanya ma Allah kishiya wa antum ta'lamuna lali kuma kun san Allah baya da kishiya to saboda rahama Allah cewa Allah ta'ala ya fi tausayin kanmu da mu shi yasa Allah ya hore mu duk waɗannan abubuwa da Allah ya zado na duniya na sama da ƙasa da jirage da dabbobi da duk abin da ke cikin duniya saboda Allah na da tausayi shi yasa ya hore mu musu kuma mu amfana da su yadda muke so ba wani kaidi ba wata ka'ida ba a kulle mu ba aka ce a'a aka matse aka hana mu da abin da muka nema sai mu samu kasan Allah yana da tausayi to Allah ya kara mana tausayi shi Allah ya ce wa huwa allazi ahyaakum kuma shi Allah ta'ala shine wanda ya rayar da ku ma'ana shi ya samo ku da babu ku shi ya samar da ku thumma yumitukum sannan Allah subhanahu wata'ala ya kashe ku bayan Allah ya rayar da ku kuma sannan ya kashe ku thumma yuhyikum sannan kuma Allah ya rayar da ku bayan kun mutu Sannan ɗan adam ya yi mutuwa biyu kuma ya yi rayuwa biyu da babu shi aka kawo shi kuma ya mutu a gani ba ya nan aka kawo shi ya mutu kaga mutuwa biyu kenan ko aka kawo shi rayuwa ɗaya sannan kuma bayan ya mutu Allah ta da shi ranar alkiyama rayuwa ta biyu kenan amatta nasnataini wa ahyaita nasnataini bayan tarafna bi dhunubina falila khurujin min sabil kaji saboda kowa ya yi mutuwa biyu kuma kowa ya yi rayuwa biyu ko kuma kowa sai ya yi mutuwa biyu kowa sai ya yi rayuwa biyu to Allah ya ce duk zai muku haka ne ba dan komai ba domin Allah ta'ala ya sakanta mu mai kyautatawa da kyautatawa shi wanda ya bata kuma ya munana shi ma Allah ta'ala ya sakanta mai da munanawa shi Allah ya saka mana da kyautatawa Allah ya yafe mana munanawa mu innal insana lalle mutum mutum irin mutum kalan mutum sai wanda Allah ya tsare kawai lakafu lalle mai yawan kafirci ne zubin mutum zubin kafirci ne wani irin kafirci kafirci na ainihin butulci ga nemomin Allah kuma da ma kafircin ga Allah subhanahu wataala duk da Adam yana da wannan da Adam shine kafirin ko kafirin bayan Adam bane to saboda dan Adam mai yawan kafirci ne kuma mai yawan rishin danganta ne nemomin Allah ne zuwa ga Allah sai ta tunanin wata dabara shi ce ko wani wayon shi ne ya bashi a duk wanda yake tunanin dabara ko wayo to ya danganta nema zuwa ga dabara ko wayo ba zuwa ga Allah ba alhali kuma Allah ya mashi galibi wato dan adam haka yake dabiya shi kenan sai wanda Allah ya kare Allah ya sanya mu cikin karari amin wadanda in ya mun za mu gode kuma za mu danganta wannan abin da ya mu zuwa gare shi ba zuwa gare mu ko zuwa ga wani ba amin da haka Allah ta'ala a nan ya zargi ɗan adam saboda mi yawan kafircin shi yawan rishin imanin shi da Allah da kuma yawan rishin godiya ga Allah innal insana li rabbihi lakanud wa inna wa la dhalika la shahid Allah ce lalle mutum mai yawan butulci ne ga Allah mahalicci shi kuma shi akwai abin da yake nuna shaida akan haka rayuwar shi in kuna hira da mutum wanda Allah ta lama ɗaukaka ya kawo mai wani ci gaba sai ga yana ta nuna abin kamar shi ya makan shi kaga shaida kenan yana makan shi shaida cewa bai gode ma Allah wa innahu li hubbil khairi la shadid kuma lalle mutum game da son kuɗi to ba mutunci ba sauki akwai son kuɗi ga dan adam wani lokaci na adam saboda yana son kuɗi a kan shi ma sai ya hana a ta dabaru a ta azanci ga abin a lokaci da adam ga hukudin akwai su ya ba da dala ɗari a ba shi abinci kam sai samu garin rogo na dala ashirin ya zuba sukari ga leda ya motsa zan yi kurba kawai shi ran nan tsaye yake shi ga abin amma haka za a rayuwa ko kuma ya ta tunanin Allah ya kawo wani aminin shi abokin shi sai wani wuri ya sai mai abinci ya kulla aljihun shi bai tabuwa da da to tunda ka ga ya maka ruwa ya makan shi ruwa to ka san kai ma kai ta kanka wanda yana kan shi ya ba wani ba zai ba wani ba halitta da adam kenan Allah ya raba mu da irin wannan muguwar ɗabi'a sai an yi hakuri yau mara aiki amma dai fanka ina son tabar muna Allah ya ce li kulli ummatin ja'alna man sakanhum lasiku fala yunazi'unka fil amr wadu ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqim Allah ta'ala ya ce li kulli ummatin kowace al'umma ja'alna man sakan mun sanya mata ibada ko wurin ibada almansaka yana daukan ma'anar ibada kuma yana daukan makanin nusuk wanda annusuku shine ibada muna gane ku wurin ibada din shine mansak makanu annusuki wurin da za a ibada ko ma wace iri ce to Allah ta'ala ce ko wace al'umma mun sanya mata wurin ibada wanda wannan wurin ibada yakan yi sabani a cikin waɗansu halaye a cikin wasu nan al'amura amma dai dukkansu suna haɗuwa wuri guda ɗaya akan akwai adalci a cikinsu inda da Allah ne ya sanya su kuma akwai hikima ciki kuma yadda Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga cikin ku mun saya mai shari'a ko mun saya mai hanyar da za a bi shari'a da walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya so sai ku al'umma guda ba bambanci ba sabani tsakaninku walakin liyabluwakum bima ataku to Allah ya ce li kullin li kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasikuhu ma'ana su masu yin aiki ne akan wannan ibada din ko kuma wannan wurin ibada kamar yake haji ana kiran shi da annusuk ko ba haka ba tawwa fatimul hajj wal umrata لله فإن صرتم فما استيسر من الهدي ولا تالقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك نسك شيني dabbar da ake yankawa a wurin aikin haji ko kuma a wurin umara amana ya zo da ma'ana ta gaba ɗaya dukkan ibada gaba ɗaya wanda hajji tana shiga a ciki to Allah ta'ala ya ce umnasikuhu su masu aiki ne akan wannan wurin ibada da gwargwadon halayensu to saboda haka kenan tunda kowace al'umma dama Allah ya sanya musu wurin ibadar su ya sanya musu ibadodin su to bai kamata a ci gyara ba ko a yi jayayya da shari'a daga cikin shari'o'in da Allah ya saukar da su ga annabawa musamman ma bai kamata a samu rikici ba bai kamata a samu jayayya ba daga amawan mutane irin mutanen makka mabuta shirka mabuta jahilci bayyanan ne bai kamata a same su suna bi ba suna jayayyar da shari'a da manzo Allah ya zo da ita ba domin idan manzancin manzala sallallahu alaihi wasallam ya tabbata da dalilai to ya zama wajibi a karbi wannan manzanci na annabi sallallahu alaihi wasallam baki daya duk abin da yazo da shi a sa hannu biya karba kuma a bar jayayya da shi a bar rigima da shi saboda mi saboda Allah ta'ala ya sanya ma kowace al'umma wurin ibadata ba annabi ne kadai ya fara ba duk annabawa Allah ya sanya musu wurin ibada to shi yasa Allah ta'ala ya ce fala yunazi'unnaka fil amr ai waɗannan masu ƙaryata kaɗin su bar maka jayayya su bar cin gyaran ka akan waɗansu abubuwa da ka zo masu da shi kuma jayayyar da suke suna yi ne da hankulan su waɗanda suke ba su da kyawu ba jayayya suke da wani dalili ba kamar yadda suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wa sallama game da mi game da ainihi halaccin musai Allah ya ce musai haramun ne su kuma suna cewa to menene bambancin shi da dabba da aka yanka suke cewa mu muna mamakin kuma ku musulmi dabbar da kuka yanka kun ce halalce wadda Allah ya kashe kuma kun ce haramci kenan kashin ku yayin Allah kuma kamar yadda suka ce innamal bai'u mithlu riba yawwa cinikayya sai da saidawa ba ta da bambanci da kuɗi da ruwa kuma kuɗi da ruwa mu'amala ce ake ta canza kuɗi to irin wannan jayayya kaga jayayya ce wadda babu dalili akan ta yawwa in kana da dalili to ka kawo dalili cewa ai ba bambanci tsakanin mushe da kuma dabbar da aka yanka ko tsakanin cinikayya da kuma cinikayya irin ta kuɗi da ruwa amma kawai sai tsaban molan kanka kawai yawwa kitabun rasu kawai za ka kawo ana cewa Allah ya ce kai kuma kana cewa ai kamata ya aika to Allah ya ce falayi na ji unnaka fil amr su bar jayayya da kai a cikin al'amarin addini wad'u ila rabbik ka ci gaba da kiran mutane zuwa ga hanyar Allah mahaliccinka zuwa ga Allah da kanshi ma'ana ka kira mutane su bauta ma Allah su ta shi da bauta ka kira mutane zuwa ga Allah ba ka kira mutane zuwa gari ka ba ka nuna mutane girma Allah ba girman ka ba idan mutane suka san girma Allah za su san girman ka ma in suka san girma Allah ba suka san girman ka ba san girma Allah ba an shiga uku ta zama wani gunkin su kenan za ka kakka nuna mutane girman ka ka nuna mutane girman Allah girman manzan Allah ka nuna musu girma alkur'ani wanda manzan Allah ya zo da shi banda ake bukata kenan ka kira mutane zuwa ga waɗannan zuwa ga Allah zuwa ga annabi zuwa ga alƙur'ani a cikin wannan ke da magana a girman malami ba sai ka kai saboda haka jama'a ku zanki bani girma na haka neman wannan ka nema wurin Allah Allah subhanahu wata'ala in ya baka girma to zai sa kowa ya girmama ka eh in kuma ya jaye to sai ka yi hakuri ba yadda za ka yi in ya kwace maka to ba yadda za ka yi inda ma bai ba maka ba sai ka yi hakuri kai dai ka yi ta ibada ka bauta ma Allah idan matsayin da aka baka ba barin shi za ka yi ba innaka la lahu dan mustaqim saboda kai annabi sallallahu alaihi wasallam ka tabbata akan shiriya wadda take miƙaƙiya Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar da mu akan ta abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya fi mana Allah ya samu jara ko ko ya halitta mutum ya zan kima mahaifansa waɗanda suka rasu lai ya halitta ya halitta ya masu lai Allah ya kai masu ladai ya yi sadaka da nama saboda su ya yi ma
Cimala ya halitta sai da tufafi na tufafi na 'yan balo
wai ko ya halitta sai da tufafi na 'yan balo ba tufafi ne ne mai shuba mai rikitarwa ya kamata mutum ya kaurace ma irin wannan sana da ake sai da irin waɗannan kayayyakin Wanda yake ya halitta saboda ba kowa zai sayan su ba nan yayi balan ba. Insha Allah. Na'am.
Ice malam mutum yana iya biyan sallah a zuhur a ya isu ya isu ana jam'i na sallah asar shi ya bi su su suna niyya shi na niyya a zuhur su suna niyya asar
Wanda ya an sha'in. Na'am.
Ace Ace malam ya halitta mutum ya ya zo a cikin masallaci ya yi karban ya karatun shi alkur'ani ko ya daki littafan shi na boko ya tsana karanta ko ko ya darasi Ina ba mun sha'in ta.
Wata mala ya ce wai ɗalibi a mutum ne yake da mayafa yana kula da abincinsu da shayarwarsu amma su mutum ne a mayafansa yake kula da su yin ciyar da su da shayar da su to sai dai kuma ce cikin wannan kula sai kuma su suna tara yan bori da sauran mutane na asha suna suna ciyar da su suna shayar da su yace ya za yi
Mutum ne wai yake ciyar da iyali yake ciyar da iyayen shi. To cikin abin da yake ba su na ciyarwa sai ga suna gayyato yan bori suna ba su abin da yake ba su to ya za yi da yan bori da yan dauda duk dai abu guda ne ko da yake yan dauda sun yi sauki yan dauda sun yi sauki akan yan bori amma dai dai abin nan ce duk ta ya guda ce duk biredi ne ke bugun wanke ya sama duk kullum tare suke amma dai mutum zai ci gaba da ci da iyayen shi iyayen shi ne ya ba su abin da yake ba su ba ya ba su ne don sai wannan ba kuma dole ne ka ci da sai ya za ka yi ana ka sai ka ci gaba da kulawa da su kuma kana jan hankalinsu abin ba daidai ba ne ya za a yi nasu ne sun ba da ya za su a ci gaba da haƙuri da jan hankali cewa cikin hikima da dubara har su bar wannan abu na'am
ce mutum ne ya wanda dai saba ka raba barin su za ka yi da yanwa ba ko ka ce ba ka kara ba su a ganka haka nan ba ka yi daidai ba na'am Haji Malam mutum ne ya saba yin azumi na Alhamis da Litinin. Ya ce, to sai gara Alhamis wannan ɗaya ga sallah. Yana iya azunta shi wai.
bye mutum ne ya saba yin azuma alamis da litinin to sai ga wannan alamis din mai zuwa za ta faɗo ne ɗaya ga sallah ko zai yi azumta ta ba a yi ɗaya ga sallah ba a yin azumi biyu ga sallah ma ba a azumi yawwa. Zala ya ce ayyamu mina ayyamu aklin wa shurbi kwanakin ɗaya ga sallah da biyu ga sallah kwanaki ne na cin nama da shan ruwa da shan lemu da shan shayi da ambatan Allah ba kwanaki azumi ba ne kaɗan daga maran kamana alamis ɗin ma ba ka raka ba ka bari hawa ta sadawa inda ana yi da sai ka yi amma tun da ba a yi ka bari na'am
Ya ce, Malam mutum ne ya samu a- ya samu aihuwa. Sai kuma zanen suna ya kama rana- a ranar sallah. Wai ce yana iya ɗaga shi ya kai shi ran- rahabi.
saboda me? mutum da ya samu aruwa ta haihuwa sai ta faɗo ranar sallah ranar laraba ko yana yi dagawa har ranar lahadi ba a dagawa hata ma yi daɗi ranar sallah domin rana ce da kowa na murna kuma rana ce da kowa abin gidan shi ya ishe shi kaga an ɗauke ma wannan wahalai shi kenan ba amma ba a daga tunda ba wani uzuri ba a daga abin da ke sa a daga ba ka da hali ba ka da abin da za ka yanka ma ɗanka ko diyarka shi to sai ka daga amma ga shi a yanka kawai ka zo gidan sauki wani shagali ke gare ka bari har bayan sallah sai ka ƙara gaya ma yan uwa da amina arziki cewa akwai walima akwai cin abinci na murna saboda ya kama ranar sallah ba za a yi wannan mutu ina gayyata a dawo ranar asabar ko ranar lahadi akwai ba da sha kuma ba a jinkirtawa ka yanka ragon ka kawai ka yanka rago na suna kuma ka yanka ragon laya in kana da hali in kuma ba ka da hali sai ka yanka guda na'am Saboda, an wanda ya ce, mace ce take da kusur mu ne yake son a aure ta. Tana iya kusance shi- kusance shi da turare mai ƙaushi.
mace ce ke son saurayi a aure ta ha kenan ita ke so ma a yi ba su kai ma ga fahimtar juna ba kenan wai ko ya halitta ta kusance da turare mai kamshi ya halitta ba ya halitta ba inda kamar ya ta neman aure ne shi ya ta neman aure saboda neman aure wannan ya halatta maka wasu abubuwa Hauwa da kwalliya da sauransu amma ita ke neman ya za ta jawo hankalinka ka aure ta ai bai kamata ta kaji kamshin ta ba kamshin da ya kamata kaji kamshi wanda ba ya tada hankali kamshi ne wanda ke hana wari kuma ba za ka tambaye ta wannan wani irin tunani ne mai daɗi haka alhali kai ba ba ka kai magani ma wurin ta ba ba ba ka damar ka je ku yi magana da ita ba Allah ya kiyaye
ya ce malam bismillah da ake yi kafin a cikin sallah in ka yin karatun fatiha wai tana tana bata sallah saboda ne bismillah za za ta bata sallah wai bismillah da ake yi cikin karatun sallah kayan hawa da sallah wai yana bata sallah bai bata sallah na'am
ya ce wanda ya ce ya kasance shi mutum ne wato idan ya- yana son kallon wasu abubuwa marasa kyau idan zai kalle su sai ji gaban shi na faduwa amma ko bai da zarba sai ci gaba ko baya so lokacin da yake kallon baya so kuma mutane ma su gani amma sai ya kalla kuma daga baya sai ya yo- ya tuba yan kwana biyu kuma ya koma ya ce yana neman shawara
mutum ne wai a mutum ne wanda in za a kallon abubuwa ga salula ko ga talabijin waɗanda ba su da kyau sai ji gaban shi na ta watsuwa na jin tsoro ma kuma na watsuwar gaban da wannan jin tsoron bai hana ya kalla kuma in yana kallo bayan son wani ya gaishe yana kallo in salula ce sai ta ɓoyewa da ka ce wani mai kake sai ya kashe ce a riƙe ne nake da ita kawai in ka koma kuma ya danna ya kalla abin shi za a baya shawara shawara za a ba abin da baya da kyawu kace ka gani baya da kyau kai ma ka san baya da kyau sai ka bari to abin da aka ce ma baya da kyawu ka hakura da kallon shi ka ji tsoron Allah bare ga- ga shi gaban ka na faduwa saboda ka san ba daidai ne za ka yi ba idan kamata ya yi kana jin ba daidai za ka yi ba to ka fasa Na'am.
ya ce wanda ya ce mutum da ya zo masallaci yana sai lura ga dole kurun ta kama shi sai dai ya zama can nesa can ba a cikin masallaci don saboda in yi kusanto duk inda ya kama ya ce mashi wai wurin kaman mene yake tambaya wai wurin ya haka na ya dace
Mutum da wani ya zo masallaci sai ya nesa, sai zanna nesa haka da mutane cikin masallaci. Ba dan komai yake haka ba sai saboda in ya je can ƙuryar gaban masallaci da inda ya zanna sai a ce an kama wurin. In ya guso na ce nan ma wurin wani ne. Da inda ya can gaba sai a shi yasa to da ya zo ma dan ka a sa shi a yi ta tsanan shi to sai ya tsaya can baya can ba mai mai magana. Wai ko haka daidai ne. Eh, Daidai ne. masu kuma masu rik- masu tsaron wuri haka su kama wuri mai kamata abin da suke mutum na kama wuri ya zanna ya kama wuri ya je ya kamo ruwa ya arwalla babu wani abu wannan amma ka kama wuri ka tahiyar ka yanzu ga shi wanda ya zo ya rayar masallaci ya zo kai kuma kana cikin gari an hana an hana ya zama wurin ka kana can cikin gari kana fara kana shan shayi kana kuri kana takama ai wurin ka na can tsaye ba ya da kyau wannan bai kamata ba kamata in ka kama wuri to ka zo ka zanna wurin Allah ya samu dace na'am wannan ce liman ne bare bare bare a kira sallah kira sallah ladan
ba ta kama shi amma shi ba tana mashi ba sai bayan minti goma wasu har sun yi ta to wai da aka maido su wancan da suka yi ta kin a sun da su
a liman ne abin nan sujada sawu ta kama shi rafkanwa amma ba a tuna mai ba sai bayan minti goma da ƙari sallah aka tuna mashi wasu sun yi ta waɗanda ba su yi ta ba kuma ya gyara sallar tare da su to su waɗanda suka tahiya ne mai hukuncin sai a gaya masu ɗayan da suke sai a gaya masu in akwai lambobin sa a kira su a ce musu to ba ta sauya zane ba an samu tangarda cikin sallah ba kunan an gyara da kuwa kai amma babu wanda ya- ya hankalci cewa an samu tangarda da matsala cikin sallah sai bayan minti goma ko an gyara kuma ku gyara ga abin da aka yi Allah ya samu dace ko ba a same su ba ba a san su ba shikenan sallah ta yi tunda su ma ba san abin da aka yi ba liman ma ya mance bare wani na'am wannan ta mace ce ta yi tambaya biyu tambaya ta farko ta ce mijinta ne ya rasu ba ta da iya da shi amma shi na da iya uku na ta wata mata gadon ta ce kaka ne gadon na ta yi mace ce ta ce mijinta ya rasu ba su haihu da shi ba amma yana da ɗaya uku da wata mace daga gadon ta yake za a raba dukiya takwas ta ɗauki kashi ɗaya sauran magada da ke akwai sai a basu in akwai uwaye shi ke sai a gama su da ɗiyan a basu in kuma babu sai a raba ma ɗiyan na'am tambayar ta ta biyu ta ce ya halatta mijinta ya bar ta zuwa Kano tana sauka tana ba da ana saidawa
farko ya halitta mace mijinta ya barta ta zanki zuwa kano tana so kaya tana rabawa to balaguran mace baya da kyawu gaskiya eh, in dai ba tare da muharrami ba ne amma akwai wato jama'a amintattu mata ire-irenta masu amana mutanen kirki masu natsuwa da kamun kai ba ana yin balaguran mace ba ko ba na mace ta yi kasuwanci ba amma dai kasuwanci ya zamanto yana da ladabi yana da tsari akwai biyar doka Allah ciki ba na mace ta yi kasuwa ba ta yi balaguro mai nisa ko kusa ta yi balaguro matukar dai akwai aminci matukar dai an tabbatar da za ta kame kanta za ta kame mutuncin mijinta don wasu mata in sun yi balaguro in suka je inda ba wanda ya san su nuna ma ma 'yan kasuwar da suka je wurin su ke su ba su jawaru ne wasu matan suna wannan shiganta kai ba su da aure inda mace za ta kame mutuncin kanta ta tsare daraja aurenta ba hana ta sauka ba ta zo kuma ta raba su nan garin ta sai da kuma da yin son samun akwai hannu amintacce to shi ya kamata a baya zanki sauwa yana kawo mata ita kuma ta raba domin yau da gobe tana sa zuciya ta kekashi Allah ya kiyaye waɗanda suke bara addoyi Allah subhanahu wataala ka biya musu bukatunsu ka biya mana bukatunmu gaba daya Allah ka ƙara mana ruwa masu albarka ka shayar da mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama masu yawa masu albarka ka ba mu lafiya da abinda lafiya za ta ci ka ruba mana asiri duniya da lahira Allah ka kawo mana ƙarshen duk wata wahala waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da rahama da gafara matasa Allah ka shirya su ƴaƴanmu ƙanana da manya mazan su da mata Allah ka shirya da su ya Allah magajiyanmu da kannanmu ya Allah ka ƙara shirar da mu gaba ɗayanmu da mu da su ya Allah Allah ka ɗora mu musu tafarki na ƙwarai ya Allah kuma karɓi rayuwar mu akan shi ya Allah ka ba ka san mu a kwanciyar hankali ka ba ka san mu lafiya da zaman lafiya jami'an tsaron mu da suke Allah ka tsare mana su shugabannin mu Allah ka ƙara musu tausayin mu da adalci gare mu Allah subhanahu wataala ka kare su daga kullakullan sharrin da ake kulla musu ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah ka tausaya mana ka mana ƙarshen duk wata wahala da muke sha ya Allah ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
محبوس इस अंदाज से किया ya yi tsawo sai an rage mai abu haka
barka isko ya gida ta kwana biyu salamu alaikum
ya abin da ya samu Yau kawo.
an ba da labari Allah sa riba karfi da
yaushe suka tafi
akwai aboki da ake da lafi da su da
Ya, alhamdulillah.
a da wanga mutane ke tunana a yi sallah yedi yedi mutane suke sallah a yi sallah kamar sun san ba waɗanda za a kama kuma a ganin su sun da kama a jirai ya kama shi ne kurin da aka ba akwai su kai da aiki da mutum arba da kwana biyu a kai eh mulkin muhammad isu da ko lokacin muhammad isu ya yi koki a raba wanda da juma'a ne da aka eh mutum arba laraba wata mutane wata mutane ke ta cewa eh bokan ya ce mai in aka yi sallah juma'a mutuwa da alo alo alaikum salam ya da Salaamu alaikum. Eh, Anil. Salaamu Allah. Wallahi ma yi jiya ban dawo ba wallahi. Yau ta ka an ka kwamfale na wani. wallahi ma yi sai da ma kokari in ba guda don yi da nake ma wallahi tun shekaran jiya can mun ba a musa kayan mutane eh to bari in sabga sai ka rubuta Amma da a zan Allah Allah hanyar aure ta mai gida a wata aure ba wata wata gogogoron nan a wata wata tana kama mata wani eh na zana su
khalifa na na shawa ya ba ku
mutanen mu ba su yi ruwan da najeriya ne Kana iya hoto, kudin da ba kana iya hoda kamar ka ya haraka ya haraka
Bashir yana sama magana ba.
na zaune kin ba ruwa canji ba da Ake ce na goja.
albashin